ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن من مكايد الشيطان على بني آدم إيقاء الأداوة بينهم والشحناء ليصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة وليتدابروا وليتباغضوا لذا حذرنا الله منه وكشف لنا سره وعباره يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حسبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال في آية أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً وقال أيضا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا لقد نهى الشارع التدابر والتقاطع والهجران بين المسلمين وكلما طال الهجران كان الإثم أشد فعن أبي خراش السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة وهو كسبك دمه أخرجه البخاري في الأدب وصححه الألباني ومن شؤن التشاهن والتباغض بين المسلمين أنه سبب في عدم قبول الأعمال وتأخير الغفران فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شهناء فيقال أركوا هذين حتى يصطلها أركوا هذين حتى يصطلها رواه مسلم وإن لم يكن ثم شر إلا ذاك فكفى به شرا ولحصم هذا الشر أنزل الله آيات بينات في سورة الحجرات بداية من قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال عز سلطانه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال جل جلاله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحصصوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا أخرجه البخاري فالصلح الصلح عباد الله فالعفو العفو عباد الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان من المسلمين والمسلمات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من الشرك وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المحمومين وفرج غم المغمومين واقض الدين عن المدينين اللهم اللهم ارفع عنا الربا والبلا والوبا والطاعون والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين آمة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya yan uwa yana daga cikin makirce makirce na iblis da kulle kulle da tugu na kiyayya da yake shirya wa yan adam jefa su a cikin rami da kwazazzabo na gaba da kiyayyar juna ko sun sani ko ba su sani ba da dukkanin wata hujja ko da dukkanin wani dalili da yake dora su a kai wanda wannan dalili ne na rudi dalili ne na yaudara dalili ne na makirci ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura babban burinsa da babban manufarsa shine ya kau da su gaburan ambatan ubangiji ya shagaltar da su gaburan yin sallah ya haifar musu da kiyayya da juyawa juna baya da kyashi da kwafa da nunkufarci ubangiji ya ce inna ma ya da'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir manufarsa dai ya tarkata ku da shi ku taya shi zama a cikin gidan wuta Allah ya tsare mu inna ma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainahum al-ada bainakum al-adawata wal-baghdha fil khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah fa hal antum muntahun ubangiji yace manufar shaytan shine ya dasa kiyayya da gaba a cikin ku dan ya raba ku da zikirin Allah ya raba ku da sallah ya raba ku da ‘yan uwantaka ta addini, ‘yan uwantaka ta zumunci, ‘yan uwantaka ta makwabtaka da juna, Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce hakan ya sa ya biyo muku ta shaye-shaye, ya biyo muku ta caca, ya biyo muku ta dukkanin tarko da hanyoyi irin nasa. Fahala antum muntahun yanzu ba za ku hannu ba, yayin uwa masu albarka, mu sani cewa shaidan maƙiyinmu ne. Allah ya tona mana asirinsa. ya gaya mana tanade-tanadensa ya gaya mana mugun nufi da yake da shi da tattare da mu ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun ya ku mutane ku sani alkawarin Allah gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kar ku yadda rayuwar duniya ta rude ku wala yaghurrannakum billahi algharur kar ku yadda mai rudin mutane ya raba su da Allah ya rude ku abdullahi dan abba zai ce shine shaitan inna shaitana lakum aduwwan lalle ku sani shaitan makiyin ku ne fattakhidhuhu aduwwan kuma ku rike shi makiyi inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir a wata ayar Allah yace afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala yanzu ku rike shaitan da yan kanzaginsa da yan fadarsa da masu take masa baya a matsayin su ne majibintan lamari wahum lakum adu alhalin kun san makiyanku ne su koma bayan ubangiji da ayoyinsa da shiriyarsa idan kun yi haka bi isa lizzalimi na badalan tur da sauyi wanda azzalumai suka zaɓar wa kansu koma bayan allah na riko da shedan da 'yan kan zaginsa a wata ayar ubangiji maɗaukakin sarki ya sake cewa wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan kace da bayina su rinka fadar magana mai kyau inna shaytana yanzabu bainahum shaytan yana nan ya dana musu tarko a cikin maganganun su inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina lalle shi shaytan ya kasance game da dan adam maki ne wanda kiyayyarsa take a bayyane yayin uwa masu albarka shari'ar musulunci ta hana juyawa juna baya a matsayin mu na musulmi shari'ar musulunci ta hana mu yanke alaka da juna a matsayinmu na musulmi shari'ar musulunci ta hana mu mu kaurace wa juna a matsayinmu na musulmi musamman waɗanda haƙoƙi da yawa suka taru a kansu suka haɗa tsakaninsu ga musulunci ga 'yan uwantaka ta jini ga maƙautaka ta gidaje ƙila ga gari ƙila ga haɗuwa ta yare da waɗansu alaƙoƙin da ba su ma kai wa'ancan girma ba wannan yana daɗa tabbatar mana yana daɗa wajabta mana na mu soyayya da juna mu yi haƙuri da juna mu yafe wa juna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almu'minu alladhi yukhaliqu nas wa yasbiru ala adahum khairun min almu'min alladhi la yukhaliqu nas wa la yasbiru ala adahum wa fi kullin khair mu'minin da yake hulɗa da ƴan uwansa musulmai kuma yake haƙuri da cutarwar da suke masa ya fi muminin da ya yanke alaƙa da 'yan uwansa musulmi ya daina sabga da su ya daina kula su kuma baya haƙuri bisa ga cutarwar da suke masa tare da cewa a cikin dukkanin imani akwai alkhairi amma wancan ya fi a kan wannan ko da a ce kai mumini ne ko da a ce kai musulmi ne to amma ka sani akwai abin da yake dakile ka yake mai da kai baya yake zaizaye musuluncinka yake zamewa imaninka alaƙaƙai sai ka san shi don ka kiyaye shi malamai suka ce duk lokacin da musulmi ya janye jiki daga ɗan uwansa musulmi to zunubi karuwa yake yi fahimtar juna nisata take yan uwan taka rauni take yi shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga abi kharashi sulami Allah ya kara masa yadda ya ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man hajara akahu sana duk wanda ya kaurace wa dan uwansa musulmi shekara guda suka daina hulɗa suka daina magana suka daina alaka saboda wani ɓaci da wani yayi wa wani saboda wata mu'amala da ta muni saboda wani abu na rashin kyautatawa da ɗayan yayi wa ɗayan to idan suka cika shekara cif fa huwa kasafaki damihi kamar ɗayan ya kashe ɗaya ne zunubinsu a wajen Allah zunubi ne na wanda ya kashe wani wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi a cikin adabul mufrad sheikh muhammad nasir al-albani ya ce hadisi ne ingantacce yana daga cikin shu'umanci na ƙiyayya da juna da gaba da juna tsakanin musulmi hakan yana zame musu sababi na Allah ya daina karɓar ayyukansu takamarka kana gaba da ɗan uwanka ai kana sallah ai kana zuwa sahun gaba ai kana kaza ai kana kaza na ayyukan alkhairi wanda shedan zai ta nuna maka dan ya danne maka ka gano hadarin wancan to ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ko kana sallah ko kana azumi ko kana aikin haji ko kana dukkan ayyuka na alkhairi in dai tsakaninka da 'yan uwanka musulmi akwai kiyayya akwai gaba akwai tashin tashina to ba za ka ci gajiyar waɗannan ayyukan da kake yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin da Abu Huraira ya rawaito Allah ya ƙara masa yadda yace tu'radul a'malu fi kulli yawmi khamisin wa ithnaini ana holi da baje koli da bayyanar da ayyuka na alkhairi gaban zatin ubangiji subhanahu wata'ala a duk ranar litinin da ranar alhamis فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا duk wanda Allah ya ga aikinsa tare da ya fi kowa sani babu shirka a ciki sai Allah maɗaukakin sarki ya ce na gafarta masa sauran zunuban da ba su kai shirka ɗin ba matuƙar babu haƙƙin wani a ciki to sai dai mutum guda shine Allah baya gafarta masa ko baya shirka ko baya da haƙƙin wani in dai a tsakaninsa da ɗan uwansa akwai ƙiyayya da gaba da juya wa juna baya sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da mala'iku arku hazaini hatta yasliha wa'ancan biyun da ba sa shiri ba sa ga maciji ba sa gaisawa ku janye da ayyukansu ba zan saurare su ba sai sun yi sulhu ba zan gafarta musu ba sai sun yafe wa juna ba zan karɓi ayyukansu ba har sai sun samu fahimta har sai sun samu sulhu wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi ‘ya'yan uwa masu albarka in a ce babu wani sharri cikin ƙiyayya ga ‘yan uwa babu wani alaƙaƙai tsakanin rashin jituwa tsakanin musulmi sai iya kaɗai wannan na ba za a karɓi ayyukanka ba ba za a gafarta maka zunubanka ba har sai ka daidaita da ɗan uwanka to me ya hana ka ba za ka daidaita da shi ba don ka ci gajiyar sallarka ka ci gajiyar azuminka ka ci gajiyar dukkan sauran ayyukan alkhairinka ka ɗaga hannu ka roƙi ubangijinka ya saurare ka in wannan kaɗai shine ribar da zaka samu in ka sasanta da ɗan uwanka wannan ya isa riba in wannan shine abin da zaka rasa sakamakon baka da fahimtar juna tsakaninka da ɗan uwanka ba a shiri ba a ga maciji to wallahi wannan ya zamo maka dukkan wani shari domin zai hana ka dukkanin wani alkhairi saboda dakile wannan wuta ta fitina da kashe wannan alaƙaƙai da gaba da musiba da ke gudana tsakanin 'yan uwa ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi masu tarin yawa a cikin suratul hujurat don ya gaya mana dalilai da ke haifar da ƙiyayya da gaba tsakanin musulmai kuma don ya ba mu sirrin don mu gyara kuma don mu guje masa farawa daga faɗin allah maɗaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ubangiji ya ce ya ku waɗanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da labari to ku bi diddigi ku yi bincike na farko Allah ya fara cewa ya ayyuhal lazina amanu dan a na nuna maka cewa ayar ba da kafirai take ba ba da munafukai take ba da tsantsar muminai take ashe kenan mumini da mumini suna iya samun saɓani mumini da mumini suna iya rashin jituwa da juna wannan ya yadda da dukkan rukunnan imani wancan ma ya yadda amma tare da haka shaidan sai ya shiga sai ya tsaga sai ya tsarga sai ya kunna wutar gaba da kiyayya dan kada wani ya dauka cewa ai gaba da kiyayya ana nufin ta tsakanin musulmi da kafiri ko ta tsakanin kafuri da kafuri dan uwansa ba haka bane ta tsakanin mumini da mumini ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu malamai suka ce yana daga cikin abin da yake kunna wutar gaba na matakin farko shine masu yawo da gulma da annamimanci tsakanin masoya wannan ya ɗauko magana ya zo ya gaya wannan wancan ya ɗauko magana ya zo ya gaya wannan to ko shakka babu wannan yana daga cikin abin da yake farraka tsakanin yan uwa kuma yake kunna wutar gaba tsakanin musulmai don maganin haka kowa sai ya kiyaye magulmata ba masoyinka bane wanda zai ɗauko magana ta ɓatanci ya zo ya gaya maka hassan albasari ya ce ka'idar in ka lura in kana da hankali man hamala an ilaika hamila anka duk wanda ya ɗauko gulmar wani ya zo ya gaya maka to kai ma zai ɗauki taka ya kai wa wani idan saboda alkhairin da kake masa ne ya yi maka haka to farashi farashi ne wani zai iya masa alheri ninkin ba ninkin naka idan ya ce da'awar ƙauna ce ta sa ya maka haka to zuciyarsa za ta iya ƙaunatar wani sama da kai ko daidai da kai da haka maganin kar ai kar a soma duk wanda ya zo ya ce maka wane ya ce maka kaza game da kai to sai ka bi diddigi kar ka gina hukunci akan wannan jita-jita idan an yi haka za a zauna lafiya kuma ku duba ku gani ya yan uwa yadda Allah ya kirawo annamimai masu gulma da sunan fasikai in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ubangiji yace an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya so da dama wani zai zo ya gaya maka wata magana game da wani dan uwanka sai ka canja masa fuska sai ka karɓi maganar hannu bibbiyu ka ɗauka shi wannan ɗin masoyinka ne kila har kai masa kyauta amma daga baya da za a haɗu da juna a yi wa juna bayani a fahimta sai kuma a dawo ana jin kunyar juna to da haka ubangiji ya gaya mana wannan dan mu kiyaye Allah madaukakin sarki ya sake cewa wa in da'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma idan bangarori guda biyu na muminai suka yi fada da juna to ku na tsakiyar ku yi sulhu cewa bangarori guda biyu kuma na muminai shi ma ya daɗa tabbatar da abin da ayar farko ta ambata cewa maganar ana yin ta ne tsakanin mumini da mumini magana ce ta cikin gida zai yi mumini da mumini su samu saɓani domin mafi alkhairin wannan al'umma su ne sai na abubakar da umar in ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun saba da juna sun yi husuma da juna har sun yi cacan baki a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a sanadiyarsu ne waɗannan ayoyin suka rinka sauka don su gyara matsala domin a farko ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku waɗanda suka yi imani kar ku sake ɗaga murya sama da muryar annabi aka tambayi abdullahi dan abbas da suwa wannan ayar take yace fiyayyin nan ne guda biyu abubakar da umar suka samu sabani wata rana a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya daga murya Umar ma ya daga murya sai Allah ya ja kunnan su kar a sake abin lura shine Allah bai ce kar ai sabanin ba amma sai ce ga hanyar da za a bi a gyara sabani zai iya faruwa a duniya amma bambanci a wajen mai imani da ilimi da hankali shine shi idan sabani ya shafe shi da dan uwansa yakan bi ladubba na alqur'ani da horarwa na ubangiji subhanahu wataala dan yayi maganin wannan matsala don a rage wa abin kaifi kuma don a kashe wutar baki daya ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ku waɗanda abin bai shafe ku ba kuma cikin musulmi ga aikin da za ku yi fa aslihu bainahuma ku yi sulhu kada wani ya goyi bayan wani ya kwaye wani baya a'a ka zama ɗan sulhu domin Allah ya ce wa sulhu khair sulhu alheri ne ubangiji maɗaukakin sarki ya ce la khaira fi kasirin min najwahum babu alheri cikin da yawa mitin ɗin da kuke yi illa man amara bi sadaqatin sai mitin din da a cikin sa akwai magana sadaka au au ma'rufin ko kuma maganar ayi umarni da kyakkyawa ayi hani gabaran mummuna au islahin bainan nasi ko sulhu tsakanin mutane matsayin sulhu ya kai a hada masa kwamiti matsayin sulhu ya kai manya masu hankali da tunani su zauna su tattauna dan a samo bakin zaren a hada tsakanin wane da wane a kashe wutar gaba da wutar kiyayya a bawa mara ɗakunya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumin min qaum ya ku waɗanda suka yi imani kada wasu mutane su yi waɗansu mutane daga cikin ku sukuriya shine ba'a izgili dariyar ganganku habaici ya da magana kar ku yi haka wannan ma yana daga cikin abin da yake kunna wutar gaba a tsakaninku yana daga cikin abin da yake haifar da kiyayya i junanku asa ay yakunu khairan minhu duk wanda yayi wa wani izgili to shi wanda yayi izgilin wanda yayi wa izgilin ya fi shi a wajen Allah domin kai an ce kar kai kai shi kuma an ce kar yayi bai yi ba da haka shi ya fi ka daukakar matsayi da daraja a wajen Allah saboda ya kiyaye doka wannan dokar ta shafi maza ta shafi mata sai Allah ya ce wala nisa'un min nisa hakanan kada waɗansu mata su yi wa waɗansu mata izgili siyar musu da magana su yi musu habaici su yi musu tsiwa asa ayyakun na khairan min hun tabbas duk wacce ta kiyaye doka ba ta yi ba ta fi wacce ba ta kiyaye ba ta bi ko ta yi imamu katada ya ce asa min allahi wajiba duk inda allah ya ce asa asa asa yana nufin tabbas haka ne ba wai ta yi haka ko ta yi ba haka ba ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da wala nisa'un min nisa'in asa ay kunna khairan minhun sai yace wala talmizu anfusakum ubangiji yace kada ku muzanta wa kanku wala tanabazu bil alqab kada ku rinka jifan junanku da miyagun sunaye ubangiji madaukakin sarki yace bi isal ismul fusuq ba'da al iman tadda suna na fasikanci bayan kuma an yi imani wa man lam yatuba ulaika humuz zalimun duk wanda bai tuba ya daina irin waɗannan miyagun ɗabi'u to wannan shine tsantsar azzalimi Allah ya tsare mu ubangiji ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kaseeran min adh ya ku waɗanda suka yi imani ku nisanci da yawa da yawa daga cikin zato da yawan mutane da suke sabani da junan su yau da zaka zaunar da su zaka ga abun ma fankan fayau ne huhun ma'ahu ne ma'ana magana ce wacce ba ma ta da tushe ba ta da makama aini na zaci kaza ne aini ma ina zaton kaza ne to da yawa daga cikin miyagun hukunce hukunce da muke ginawa wanda suke sa mu yanke alaka da juna mu yanke alaka da yan uwa mu ƙi juna mu juya wa juna baya mu kulla gaba zato ne ma ba tabbas bane ba ubangiji madaukakin sarki ce inna ba'da dhanni ism ku sani da yawa daga cikin zato ko sashi daga cikin zato fa zunubi ne da haka mu kiyaye abin da za mu saba wa Allah da shi kuma mu ɓata zumunci tsakanin junanmu a ƙarshe ubangiji ya game mu da kira ga mamme ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mu muka halicce ku daga namiji guda da mace guda namiji guda annabi adamu mace guda na na hawa'u duk wanda ka gani a doron ƙasa zuri'ar su ne to yan ciki ɗaya ya za a yi siki juna yan ciki ɗaya dan me za su yi gaba yan ciki ɗaya yan tushe ɗaya dan me za su zama suna yi wa juna kallon hadarin kaji in ba dan giftawar shaidan ba da kuma abubuwa na son zuciya Allah zai iya baka wadata bai ba wani ba zai iya baka mulki bai ba wani ba zai iya baka ilimi bai ba wani ba zai iya baka lafiya bai ba wani ba amma wannan ba su ne ma'aunin fifiko ba yaso da dama zaka zamo kana da wadata amma wanda bai da wadata ya fi ka a wajen Allah manzo Allah ce rubba ash'atha agbara madfu'un bil abwa law aqsama ala Allah la abarrahu yaso da dama mutumin da kuke ganin ba kowan kowa bane ba yayi fitu-fitu cikin kura in ya zo ya kwankwasa kofar ku ba kwa sauraron sa ba kwa budewa amma kimarsa da darajarsa a wajen Allah da zai ce Allah yi sai Allah ya yi abin da yasa manzo Allah ya gaya mana haka dan mu gane dukkan wata ni'ima ta duniya a wajen Allah ba ita ce ma'auni na ɗaukaka ko na daraja ba kuma mu sani dukkan tushen mu ɗaya ne sai ubangiji ya ba mu ka'ida ta fifiko inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja a wajen Allah shine wanda ya fi ku kiyaye dokokin Allah duk waɗannan abubuwa da aka faɗa da ma waɗansunsu gwargwadon kiyayewarka ga su gwargwadon yadda za ka ɗari ɗan uwanka a wajen Allah shi ko duk mai hankali da tunani ba umfuwa na a duniya shine ya fi ba a umfuwa na a wajen Allah shine abin nema dan ka fi shi a duniya sai me ba za ka taɓa zama lamba ɗaya a duniya ba dole kai ma sai wani ya fi ka dole sai kun yi kunnen doki da wani amma fifikon da shine tabbas shine fifiko a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya bamu ikon kiyayewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin Abu Huraira yace la tahasadu kar ku ya junan ku hasada wala tabagadu kada ku ki juna wala tajassasu kada ku rinka neman labaran sirri game da juna don ku tozarta juna wala tahassasu kar ku sawa junan ku ido kar ku yi amfani da hasatu sam'i awil basri awil zawqi awil lams don ku gano yayawa ne yake ku tozarta shi waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da tahassus shine hatta alherin mutum karka bincika ballantana ma sharrinsa to in an ce karka binciki alherinsa to ina kuma ga sharri yanzu da dama mutane sun fi ɓoye sharri alheri daman bayyanawa suke to ko alherin ne ba ruwanka ka kau da kai bisa ga ka'idar faɗin Allah ya bani ya zahabu fa tahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah annabi yakub yace da ƴan uwansa ku tafi ƙasar misra ku jiyo min labarin Yusuf Yusuf annabin Allah ne ma'asumi ne babu sharri tare da shi sai ce fa tahassasu ku je ku jiyo min labaransa ku binciko min shi wala tayasu min rauhillah kada ku ɗebe tsammani daga samun rahamar Allah innahu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun babu mai ɗebe tsammani daga samun rahamar Allah sai mutane kafirai Allah ya tsare mu manzo Allah ya ce wala tanajashu kada ku yi bai'un najashi ciniki dan ku kore na wani domin wannan ma yana daga cikin abin da ke kulla gaba wani yana tai wani an sallama masa kai kuma ka zo ka ƙara kuɗi ko ka bi ta wata hanya dan a bar cinikin da shi a dawo gare ka wannan yana kulla gaba yana sa dan uwanka ya kullace ka ya ji cewa lallai kai makiyinsa ne baka son sa da alkhairi manzo Allah ce wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamo bayin Allah tsintsiya madaurin ki ɗaya yan uwan juna wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi ya in wa mai sulhu lokaci bai kure mana ba matukar muna da rai a jikin mu matukar muna numfasawa kada mu bari mala'ikan mutuwa ya zo sannan a lokacin zaka ce ina ma ina ma ina ma lokaci ya kare ya ayyuhal ladhina amanu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum ya ku waɗanda suka yi imani mumine fa yan uwan juna ne ku sulhu ku sasanta a tsakanin junanku yayin uwa mu yi afuwa mu yafe dole ne zaka bata wani a rayuwa dole ne wani zai bata maka haka Allah ya duniya to da haka ubangiji ya ba mu ka'ida wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim kayi wa dan uwanka afuwa ka yafe masa ko me yayi maka duk abin da dan uwanka yayi maka abin da kai wa Allah yafi wanda yayi maka abin da Allah ya yi maka ka saba masa kai ba kai wa ɗan uwanka irin wannan ba dan ya saba maka ba abin mamaki ba ne ballantana shi ba ma'asumi ba ne Allah shi ya halicce ka daga babu ya baka rayuwa ya baka lafiya ya baka kwanciyar hankali ya baka arziki ya baka zuri'a ya baka ya baka abin da baka isa ka iya iyakancewa ba amma tare da haka a wuni da za a nuna maka littafin aikin ka laifin da kake wanda ya maka wannan ba za ka so ka gan shi ba amma dan uwanka ko me kai masa a rayuwa baka halicce shi ba ko me kai masa a rayuwa baka busa masa numfashi ba kila rana tsaka ka ganshi da zuciyarsa da zuciyarka Allah yayi ku daban zukatanku daban tunaninku daban ɗabi'unku daban dan ya nuna muku za ku iya sabawa amma tare da haka ka'idar shine ku yafi juna in an yi sabani sai Allah ya kawo babban sharadi ya ja kunne yayi kira dan mu shiga taitayin mu sai ce kuma ba ku so Allah ya yafe muku tuna duk wani laifi da wani ya yi maka ka ka yafe masa wallahi ka yi wa Allah ninkin ba ninkin sa to ka'idar shi ne ka yafe masa kai ma Allah ya yafe maka sai mu gani kana son yafiyar Allah to yafe wa dan uwanka ba ka son yafiyar Allah ci gaba da gaba da dan uwanka idan Allah ya tashi kama ka da naka laifin ba za ka kubuta ba da haka ubangiji subhanahu wataala yake wala ya'tali ulul fadli minkum والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليأفوا وليصفحوا ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka ne game da Mistah ibn Usasa Mistah wani dan uwan Sayyidina Abubakar ne talaka Abubakar ya ɗauko shi daga ƙauye ya kawo shi birni ya aje shi a gidansa ya yi masa goma sha tara ta arziki amma ranar da aka yi wa 'yar abubakar sharri aka ce 'yar abubakar ta yi zina aisha mista yana cikin lambawan na gaba-gaba masu yada wannan da labarin ya bayyana abubakar ya ji ai da mista a cikin masu yadawa ya yi takaici ya ce yanzu duk abin da na yi wa mista ya yi min haka sai abubakar ya rantsa ya ce daga yau ba zai sake cin sisun kwabo daga kuɗina ba to shine allah ya jawo abubakar kunne ya ce daga yau kada wani mai wadata kada wani mai isa kada wani mai falala dan wani ya ɓata masa ya rantsa ya ce ba zai taimake shi ba a'a kai afuwa ka yafe kai ma baka so allah ya yafe maka abubakar ya ce wallahi ina son allah ya yafe mu ya ce duk abin da nake masa zan mai da shi kuma zan ƙara to wannan shine halin girma wannan shine mutuntaka wannan shine dattako ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan rama mummuna da mummuna ba sa taba zamowa daidai daidai da daidai ne kai amma rama mummuna da kyakkyawa ba sa zama daidai duk lokacin da wani ya maka sharri sai kai masa alkhairi to ɗaukaka kake sake yi shi kuma yana ƙasa kuma duk lokacin da aka ce in an yi maka shari da shari za ka rama maganar ba za ta kare ba to amma matukar ana so maganar ta ƙare a zauna lafiya a samu fahimtar juna a samu haɓakar arziki to dole ne sai wani ya yafe wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kyakkyawan misali game da haka cikin ɗabi'unsa la yujzi'u bis sayyi'ati sayyi'a bal ya'fu wa yasfa ba a taɓa yi wa annabi sharri ya rama da sharri ba in kai masa sharri sai ya rama da alkhairi ubangiji ya ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ta haka ne wanda tsakaninka da shi akwai kiyayya ka annahu waliyun hamim sai ya zamo masoyi na gani kashe ni to da haka ya yan uwa mu zamo masu irin wannan kyawawan ɗabi'u Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka zaunar mana da ƙasar mu lafiya Allah ka wanke mana zukatan mu daga dukkanin gaba da kiyayya tsakanin mu da juna Allah madaukakin sarki ka wanke zukatanmu daga kin juna da kuma gaba da juna Allah maɗaukakin sarki ka bamu wani yanki na tsoronka Allah maɗaukakin sarki ka yaye damuwar masu damuwa daga cikinmu Allah maɗaukakin sarki ka ɗauke mana bala'i da musiba da tsuncin rayuwa Allah maɗaukakin sarki ka bamu lafiya ka bamu zama lafiya Allah ka bamu kyakkyawa a duniya ka bamu kyakkyawa a lahira ka tsare mu azabar wuta Allah kada ka juyar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu lallai kai ne mai baiwa Allah ka karba mana kyawun ayyukanmu ka yafe mana zunubanmu ka suturta aibinmu Allah maɗaukakin sarki marasa lafiyar mu gida da asibiti ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara mata albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rantsa yace wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba sahabbai suka ce waye wannan a wata ruwayar suka ce yayi asara ya taɓe manzo Allah ko bai rantsa ba yace baka da imani babu ce ko sau ɗaya ya faɗa bari ya maimaita ya nanata ya nanata haka ne amma ya rantsi kuma ya maimaita sau uku wannan ya tashi hankalin sahabbai suka ce khaba wa khasira man ya rasulullah wannan yayi asara ya taɓe waye shi ko ya ma'aikin Allah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu yace wanda makocinsa bayi da nutsuwa game da shi mu nemi zaman lafiya da makotanmu mu samu kyakkyawar fahimtar juna da makotanmu maƙotaka alheri ne Allah ne yake kulla shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zala jibril yusini bil jahr hatta zanantu annahu yuwarrithuhu sayuwarrithuhu jibril bai gushe ba yana jan kunne na game da haƙƙin makoci akan makoci yace ban yi tsammanin za a daina min wahayi ba a saukar da ayar da take nuna makota su gaji makota ba idan yau kai ihun neman taimako farkon wanda zai fara zuwa kanka makocinka ne idan yau ka faɗi ka mutu komin ƙiyayyar da kake yi makocinka shi zai fara zuwa kan gawaka to abin duk da ya fi wannan tashin hankali kuma shi zai faɗi waye kai idan ya ce madalla madallance in ya ce tur kuma turki to mu yi ƙoƙari mu bar wa kanmu kyakkyawan ambato a baya wa inna mal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a duk dan adam za a yi hira bayan sa game da shi to ka zaba wa kanka kyakkyawan labarin hirar da za a faɗa game da kai idan ka shuɗe a wata ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul janna ba ma zai shiga aljanna ba sahabbai suka ce wa yace man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk wanda makocinsa baya zaman lafiya da shi bai aminta da sharrin sa ba yana jin ko da yaushe za a iya cutar da shi da shi to ya ƴan uwa mu kyautata wa junan mu mu zauna lafiya da makotan mu mu nemi yaddar Allah cikin kyautatawa abokan zaman mu Allah madaukakin sarki ka zaunar da mu lafiya daurin aure da za a gudanar yanzu na ɗiyata ɗaya daga cikin iyaye na wannan unguwa na wannan masallaci alhaji bashir ibrahim allah ka sanya albarka baƙi da suka halarta na ga fuskoki da yawa ba sai na ambaci wani da wani ba yadda suka zo lafiya daga malamanmu zuwa shugabanni na siyasa da shugabanni na jagoranci allah yadda ka kawo su lafiya ka mai da kowa lafiya allah ka bada lafiya ka bada zama lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى